بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أصول السنة لابن أبي زمني wanda rus 399 rahmatullahi alai daura ta goron sallah darasi na uku a wannan shekara ta 1446 da dace da 2025 miladiya za mu tashi darasi na uku gaba ta takwas inda yake cewa ibn wahabin na ابن وهب قال واخبرني رجل من اهل المدينه عن ابن عجلان عن سرقه بن عبد الله ان عمر بن الخطاب كان يقول ان اصحاب الراي اعداء السنن اعيتهم ان يحفظوها مم.
وتفلت منهم ان يعوها واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم
so kaga wannan ibn wahab kaga shi ma irin waccan abin da muka ambata ko waccan ka'ida da muka ambata haka usulun malamin sai wa tafiya kaga in ka fahimci wannan tun farko kaga shikenan ka huta shi wannan asar din yana da yana da rauni Ah, Ibn Abdul Barr a cikin Jami'u Bayan Ilimi wa Fadli ya rawaito shi daga Ibn Wahab din ya kara da fa iyyakum wa iyyahum a cikin hadisin akwai wanda yake mubaham sannan kuma in ka ɗauki shi wannan sadaka Ibn Abi Abdullah eh shi ma akwai magana akan shi Eh, so wannan kenan asar ne mai rauni na takwas ɗin nan na'am.
ابن وهب قال واخبرني خالد بن حميد ان يحيى بن اسيد ان علي بن ابي طالب ارسل عبد الله بن عباس الى اقوام خرجوا فقال له Mm.
ان خاصموك بالقران فخاصمهم بالسنه kaga ma da ibn wahab din ne da shi ma shi ma wannan yana da rauni shi ma yana da inkiɗa'i tsakanin yahya ibn yahya ibn usayd an gan shi ko an yahya ibn usayd tsakanin shi yahya ibn usayd ibn hudayr al-ansari da khalid ibn humayd wannan khalid ibn humayd da ya ce an yahya ibn usayd so akwai ah, Khalid ibn Humayd kenan al-Iskandarani al-Misri ana akwai inqidai akai so da haka wannan ma munqadi ne kasan su magabata da aka asadar akwai rauni in sai kawai baka isnadi sun gama da kai ba wai ban san bai inganta bane ko na abu a kawai su in sai kawai baka isnadi kawai sun biya ka eh mun karanta wannan ka'ida ce kawai in sai kawai baka isnadi ba sai maka bai inganta ba kawai suna sun san in ka karanta kasan bai inganta ba tawabu yanzu har Allah ya fi mana mutum zai iya zuwa ya zuba hudu ba tun daga farko har ƙarshe da hadisin duka babu wanda ya sha na ga za- na ga wani na ga ana abul husna husnain ne ko wane ne ana kira masu man kujeran nan ka ga da yake sheko da'ifan hadisai da mawdu'ai wani ji wata ma ya cewa ni ba abin da muka kofowa kawai muka yi to ya faɗa gaskiya sai dai kofowar dama za ga za mu shi hadisan fayala za ka yana zuwa na ta shimfiɗa maka baɗifan hadisai idan ba ka so kaza kaza kaza musamman aka ce yau layya ta zo ko irin abubuwan nan da ya muna munasabat haka za ka ga ya zauna ta maka aman baɗifan hadisai da sauransu da kuma aka wata gaskiya a bikiya wani ba kowane hadisi ba ne kawai da ka karanta ko kuma kawai ka zama mai wa'azi kowace shara a dinga cewa annabi ya ce hadisai mawudu'ai da sauransu to ne ya kamata a ringa kula sosai amma suka baka sinadi su to sun gaba da kai kawai shikenan sun gama komai na وحدثني وهب آه، وحدثني وهب عن ابن وضاح عن السمالحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم آم إلا إلا الذي بعده شر منه لا عني آم آمن أخسر من عام ولا أمطر من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يكيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم salam a ga wannan athar nan akwai ta'a maka zuciya wannan na wahab din nan so wahab din nan ibnu musarra da muka ji hafiz Ah, wannan wannan athar da muka ji ah, عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه shekara ba ta zo ba sai wacce take bayan ta tafi sharri kan wannan ka ku abin da ake gani yanzu kenan ko la ni aman aksaba min am ba wai a ce ba wai samun damuna ko ruwa ko albarkar gona ko duk wannan ba shi ake magana ba misali eh ba shi ake bukata ba walakin zahabu ulama'ikum wa khiyarukum tafiyar malaman ku da wanda suke khiyar zaka zo gari ko a majalisi in malamin na ya tafi idan yana ɗaukar darussa goma sai a raba ɗaliban gaba ɗaya su kasa yawan darussan guda goma da yake gaba ɗaya sai ga gaba abubuwan da yake yi kaɗai wani goma sun kasa don na tafi to haka ɗauki ilimi yake qabdul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan to thumma yuhdithu qauman sannan a samu wasu mutane su zo su kuma yaki sunal umura bi ra'ayin kawai suna auna abubuwa da ra'ayinsu kawai mutum zai buga ra'ayin shi ne ga shin ya mai ko bai mashi ba in abu ya mai kawai shi ke in abu bai mashi ba kawai bai mashi ba kawai ra'ayin shi mutum zai ɗauka ya ringa hukunci da shi to kaga mana ce sai a rusa musulunci a sa'in musulunci ya rauni a raunata musulunci ma gaba ɗaya saboda me kaga saboda waɗannan waɗannan khiyarukum da malaman su riga sun tafi waɗanda suke nan kuma yanzu kawai kiyasi kawai suke su kiyasta kaza su kiyasta kaza su kiyasta kaza su kiyasta kaza kuma da ra'ayyukan su kaga wannan Allah Allah ya mana Allah ya mana tsari daga bata da da zamiya asar ne wanda yake da rauni shi ma na'am
ibn mahdi qala وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن ابراهيم عن ابن مسعود قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم aga shi wannan mashhur ne shi ma daga Abdurrahman ibn Mahdi aga shi wannan kaga ya shahara sosai haddathna Sufyan al-Thawri aga shi ma daga wani wani imam daga cikin a'imma na sunna na na salafi na salaf Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda rasu 161 na Hammad ibn Zaid shi ma daga wata kusai Ahmad ibn Zaid an Ibrahim ibn Mas'ud a ga duka isnadin nan duka wasu jigajigai ne dan Mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu shikenan ku bi kada kada ku kirkiro bidoyi an isar maku duk abin da kuke so ba ku da buƙatar sai kun yi wani ƙarin wani abu ba ku da wata buƙatar ƙara komai al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan asar dan sahihi ne haka Abu Haythama Zuhair ibn Harb ya rawaice shi a cikin kitabul ilm haka ibnu batta shi ma ta hanyar shi hammad ibn zaid akwai ma shi abu haithama ya kara mara kullu bid'atin balala kullu bid'atin balala shehu albani ya ce hala isnadun sahih duk da cewar shi ibnu ibnu ibnu yazid Ibrahim ibn Yazid wanda ya ce maka an Ibrahima kaga Imam ibn Yazid kenan an-Nakhai kaga Lamidrik Abdullah ibn Mas'ud kenan to amma dai asar din yana da yana da inganci insha Allah na'am sai ibn Mahdi ابن مهدي قال وحدثني زمعة بن سالم عن عثمان بن حابر الأزدي قال قلت لابن عباس أوصني فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع to sai kuma ibn mahadi nan ma ya ƙara dawowa malam abdurrahman ibn mahadi wancan al'imamul ƙuduwa da muka ji al-hujja to har iya wai ce mada haddathani zama'a ibn salih an uthmana ibn hadir al-azdi qala qultu li ibn abbas ausili qala alayka bil istiqama wato istiqaman nan yasa ibn timi hal tafi maka akanta al istiqama tabbatu wannan yasa ake so daga cikin addu'in da ake son mutum ya lazimta lamu ya muqallibal qulub thabbit wato mutum ya ringa neman thabbit qulubana ala dini rada'at wa neman wannan tabbatuwar shi ne mutum ya tabbata yasa aka ce ba alaikum bima tudiku ku ringa abin da za ku iya abin da ake son kenan kada ka fara ka bari ba a son wannan katsewar an samu ka fara ka hanki amma ka ɗauki abin da za ka iya abin za ka tabbata a kan shi matakan nasara kuma guda biyu ne haƙuri da kuma yaƙini duk abin da za ka yi ka yi shi a bisa yaƙini kada ka yi addini ko ka yi sunna a bisa shakka ko tunanin "Ga, ba za a samu nasara ba ko kuma ka anya ma kuwa za mu iya a'a ka yi a bisa yaƙini maka haƙuri wasu bir kama sabara wani azumi na rusul komai za a yi maka inda aka riko da addini da sunna ne komai za a yi maka to amma wannan haƙuran insha Allah yanzu ba mun ɗauki mataki ba ne yanzu da hanyar karantar da kutub na aƙida aka ce to ai yanzu mutane ba sa fahimta ai yanzu rigima ake da mutane mutane ba sa jin daɗin karatun ka sa yaƙinin cewar insha Allah za a samu canji kuma zai shiga cikin ƙwaƙwalan mutane kuma zai yi tasiri kuma kai haƙuri duk abin da za a ce maka a ce maka wani madakila ne ko wane ne duk abin da za a gaya maka tabbata akan wannan ci gaba da karatun kana aiki to sai ga Allah zai kawo nasara Allah zai kawo taimakon shi saboda ka samu istiqama amma da an fara suka ka sai ka fara jin ɗarɗar ko a maka raddi ka kasa bacci to ya kamata ka tuhumi ikhlasin ka ka tuhumci ikhlasin ka dama baka yi ba dan a yabe ka kuma ba za ka bari ba dan a ce to ai shikenan zauna a kyale shi a'a duk wanda zai taba ka shikenan ya taba ka kuma duk wanda zai ce to ai a zo a zauna a zauna a yi ni na maka bayanan nawa ka ji nawa kai ma ka ce man ga naka ba ka yadda ba ka ji naka to akan me za mu zo mu zauna ni ban aminta da naka ba to na rike nawa kai ma tunda baka gamsu nawa ba rike naka ba shikenan ba me za a zauna a yi a sai an zauna wai mukabala za a yi da kaza kaza hausa ne da hausa nake bayani ka ji matsayata game da kaza ka ji na dosa na yi bayani na kaji kai ko baka yadda ba kana ganin wannan tsauri ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne to shikenan ni yanzu nake nawa na gamsu da shi na gamsu da kuma hujjoji na da na karanta daga kutubu na magabata kai ma yanzu bayan da za a yi ni kai baka bar naka ba ka dawo ga nawa ni kuka ce min dole in aje da ɗauki naka ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu da haka bai kokarin mu samu istiqama ittabi wala tabtadi wannan asar din shi ma yana da yana da rauni shi ma ibnu wadda a cikin albida ya rawaito shi haka darimi shi ma da ibnu batta a cikin isnadin yanzu na malam inda yace wa haddathani zam'a ibnu salih shi za a ja walayi shi zam'a ibnu salih aljandi al-yamani da'ifi ne ko ce an Uthman ibn Hadir an Uthman ibn Hadir shine Abu Hadir al-Qab ana ce mashi Uthman ibn Abi Hadir to shi wannan Abu Zar ana cewa thiqa ne eh haka al-Hakim ya cewa shaykhun min ahli al-Yaman maqbul sai na karshe ko ibn Mahdi ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبد الله قال حدثني مهدي بن ابي المهدي نعم عن إكرمة عن ابن عباس قال مم.
لا يأتي على الناس أمر إلا أحدث فيه بدعة مم.
وأمات فيه سنة مم.
حتى تحيا البدع وتموت السنن kaga yanzu mu ya kamata mu mu gazgata wannan irin wannan yanayin da da ake ciki yanzu wannan asar la ya'ti alal nasi amun illa ahadathu fihi bid'a zamani ba zai zo wa mutane ba la ya'ti alal nasi amun shekara ba ta ta zo wa mutane illa ahadathu fihi bid'a sai mu ce kuma bid'a bid'o'i kowace shekara sai ka samu bid'o'in wannan shekara yanzu inda ake bidoyi ba a ci abinci haka inda kake ganin ba ana cin abincin nan wani sai seven square meal a rana to yanda ake ci abinci ba a bidoyi a haka ba a bidoyi a haka bidoyi ga su nan sun riga sun taushe mu ta ko'ina in ka ɗauko sallar ba mu sha ba in ka ɗauko azumin ba mu sha ba in ka ɗauko alkar ɗin ba mu sha ba abubuwa da dama to bari mu ɗan ƙara na'am mana yace mana amun illa ahdathu fihi bid'a wa amatu fihi sunna dan kai sunnoni wanda ake gani ke dan yanzu hatta ta hayal bid'u wa tamutu sunna har a kai ga bid'a ta rayu sunna kuma me ta mutu ta mutu saboda idan za a yi aiki da sunna sai an karanto sunnar an koyi ta a hannun wanda sun san sunna to yanzu mutane ba su ga ba su ga koyon sunnar ba su ga koyon aƙida nan da sauransu tukka maka fikihu ana koya maka larabci ana koya maka kaza ana koya maka kaza da sauransu yanzu wannan a wannan ai takurawa ce wannan ai matsa maka kai ne hato wannan Allah Allah ya kyauta wannan asarin kenan Abu Amr ne Dani ya rawaito shi a cikin Asnan al-Warida a fil fitan ta hanyar shi al-musannif haka Ibn Wadda a cikin al-Bida da al-Marwazi a cikin as-Sunna haka Tabarani shi a cikin al-Kabir da Ibn Badda Lalaka'i da sauransu Ibn Abi Mahdi Ibn Abi Mahdi din nan da yake cikin isnadin Mahdi Ibn Abi Mahdi al-Abdi wato suna cewa majhul ne so wannan kenan sai sabon babi ko na to mu ci gaba ci gaba من صفات الله وأسمائه قال محمد واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعى إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه wannan ya shiga babi mai matukar muhimmanci kusan ka ce wannan yana daga cikin wato babban kofofi ko babban rukunai a koyon aƙida babu fil imani bi sifatillahi wa asma'i imani da siffofin Allah da kuma sunayen shi qala muhammad shikenan ibnu abi zamani kaga an ce qala muhammad to shi al musannif kenan yace wa alam anna ahlul ilmi billah ka sani waɗanda suke ma'abutan sanin Allah wai ma ja'at bihi anbiya'u da kuma suka san abin da annabawansu suka zo musu da su wa rusuluhu da kuma ‘yan aiki ya raunar jahala bi malam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala an nafsihi ilman suna ganin jahiltar abin da Allah bai ba da labarin shi ba a kan shi to na abin shine ilimi ka ƙi sanin abin da Allah bai faɗa ma kan shi ba to shine ilimi ko an gane jahiltar wani abin shine ilimi tunda Allah bai ba da labarin wannan abin ba yanzu sai ka ce Allah da bakin shi ya ba da wannan labarin to da ka samu bakin to jahiltar wannan shine ilimin gane ku ka jahilci abin da Allah bai ba da labarin wannan ba akan kanshi ka ki sanin wannan abin ko to shine ilimi jahaluhu huwal ilm idan ka dauki misali yanzu su daha siyasi haka zuwa za ka ce kawai Allah ne ya san muradin na wani abubuwan ko su hamim su alif lamin to yanzu jahiltar ma'ana wannan ko shine ilimin ka jahilta ba a zuwa ce baka ba ai kaza yasin sunan annabi a cikin nasu mun alifa ta iraki ai ya kawo mun bayanin wannan bi inganta daha ko yasin aka ga masu waka na suna ta ambata irin su ɗan hannun da yasin da sauransu haka an ce wani yanzu yasin malin yasin da malar ɗaha ya kuma suna da ake kira haka ce malar ɗaha malar ɗaha malin yasin to ka jahilci abinda Allah bai ba da labarin wannan ba a kan shi wannan shine ilimi na Allah bai ba da labarin wannan ba a karan kansa a karan kansa to na bai shine ilimi wal'ajiza an malam yadda ilaihi imana haka gajiyawa ga abin da ba a kira gare shi wannan shine imani mutum bai ma san wani abin ba ya gajiya ga sanin wannan abin da ba a ci ya san wannan abin ba to na kuma imani wa annahum inna ma yantahuna min wasfihi su ahlus sunna suna tikewa ne wajen siffarta Allah bi sifatihi da siffofin na Allah wa asma'ihi da sunayen na Allah ila haithun taha fi kitabi zuwa inda Allah ya tsaya a littafinsa wai kifa inda amri eh da haka mu halu sunna muna tabbatar wa Allah da sunayen shi da siffofin shi a bisa inda a bisa inda ya tabbatar wa kai shi wa ala lisani nabiyyi da kuma inda ya zo a bakin annabinsa inda annabi ya tabbatar da wannan za mu tabbatar Allah ya tabbatar ma kan shi da hannu za mu tabbatar ya tabbatar ma kan shi da kaza za mu tabbatar annabi ya tabbatar ma Allah da kaza za mu tabbatar abinda kuma ya kore wa kan shi mu ma za mu kore ba za mu tabbatar ba da haka ba mu so ma mu san abin da yake wannan abin Allah bai ba da labarin wannan abin ba to ba mu san ma mu san shi rashin sanin shi ne ilimi sanin wannan kuma darkaniya ce jahilci ne ba ilimi ba ne ana za mu sa insha Allah sai mu tashi zai ambata mana ayoyi da suke karantar da mu akan aya siffofin Allah da kuma sunaye a darasi na gaba insha Allah sai mu tattauna wannan wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah